الحمد لرب العالمين وأوصي إبراهيم وإنه ويعقوب يا بني إن الله قد لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمات ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سبع نفسه ولقد استويناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الخاسرين من الصالحين من الصالحين Allah cewa yake ki ga addinin annabi Ibrahim ai la yarghabu an millati Ibrahim ba mai kin addinin annabi Ibrahim bai turkowa ya barta illa man safiha nafsahu sai wanda ya jahilci kansa jahila annaha makhluqatun lillah in ya jahilci cewa amalice ta ga don lillahi ga Allah ya ji mu'alaiha ibadatuhu ibadan Allah ya wajaba akan ran a wista kafa biya wasta na ko ya walakanta ta walakadi tsafai nahu hakika mun zabi annabi ibrahim fi duniya a duniya bin risalati zaman zanciwar kullaci da balanantaka shi khalilullahi وإنه سن شي إبراهيم لمن الصالحين ينا cikin salihan bayin Allah fil akhirati al akhirah alladhina lahum darajatul ula wannan da suke da darajoji madadin yana cikin ulul azmi wa zkur ambata alabuhu yayin da ubangiji Ibrahim ya ce masa aslim an kullillah ka ja ka mika wuyanka ga Allah wa akhlis lahu dinaka tsarkake addininka gare shi kala nan take ya amsa yace aslamtu na mi kauya li rabbil alamin ga ubangiji talikai wa wasa wa bi qira'atin wa wasa biha ibrahim banihi ibrahim ya zauna akan addinin musulunci ne har ya bar duniya da zai bar duniya yayi ma yayansa wasici wa bi qira'atin wa wasa biha بالملة إبراهيم بنيه يا أنسى ويعقوب يعقوب يا وسيتي وبنيه يا أنسى قال ليت مصر يا بني يا أنا إن الله حقا ألا يا ذا من الدين غريب شين دين الإسلام الدين المسلمين فلا تموتن إلا أنتم مسلمون na islam yani gabarin kasu musulunci da tabbata alayya akan ولما قال اليهود yayin da yahudawa suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam alasta ta'lamu anna yaquba yawma mata awsa banihi min yahudiya bayan Allah ya gaya wa annabi cewa Ibrahim bai taba wani addini ba musulunci ba bai taba wani wasici ba na musulunci ba haka yi ma yayansa sai ga yahudawa sun zo wajen annabi suna ce wai baka san cewa yaqub ranar da ya mutu ya yi ‘ya'yansa wace cewa su yahudanci ba na zala aya ya sauka yau ga abin mamaki an kuntun shuhada a an kuntun shuhada a yi su halar ya kuwa na wasu kirka da rubin mata su zurnin ba'adu kayi ma zuri da ka koyi da abai ka ibrahim ma koyi tumani da koyi da ka idan wani da wani da muslimun cikin mutum falakalan da كتبت ولكم ما كتبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هدى نصارى تهتدون قل هو الملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين نزل آية sauka masu magana da annabi Yahudawan zamanin annabi ne suna ba annabi labarin ranar da Yaƙubu ya rasu ga abin da ya ce ma 'ya'yansa Allah ya ce a tambaye su an kuntun shuhada kuna nan ne kun kasance a halarce zai halara yaƙobu da mutu yayin da mutuwa ya zo ma yaƙobu iz badalun min iz qablahu iz qala yayin da yace li banihi ga yayansa ma ta'buduna min ba'di me za ku bauta mawa bayana ba da moti bayan mutuwata ƙalu ‘ya'yan yaƙubu suka amsa masa suka ce na abudu ilahaka muna bauta mu ubangijinka wa ilaha abayika ubangijin iyayenka ibrahima da isma'ila da ishaqa addu isma'ila min al'abai tagalibun wali annal amma bi manzilatil abi ya ce ibrahim da isma'il da ishaqa to ai shi isma'il din nan ammi ne gare su dan uwan ishaqa ne saboda haka yace ya sun kira ya cikin iyaye to ai dan uwan uba uba ne shi za lokacin ƴaƴan yakubu suke cewa shi yakubu dan ishaqa ne ishaqa dan ibrahim ne to shi kuma isma'il shi ma dan ibrahim ne sai suka hada suka ce za mu bauta ma ubangijinka da ubangijin iyayenka isma'il da ishaqa to sai a gane cewa ishaqa ne shi ya fi yakubu a isma'ila kuma amminsa ne wato dan uwan uba ne shi ne ce shi sa ya kawo da isma'il din ilahan wahida abin bauta guda daya badalu min ilaika wa nanu lahum muslimun mu masu mika wuya ne gare shi wa am bi ma'ana hamzatul inkar da yace am kuntum shuhada'a ai lam ruhu Allah ya ce ai ba su nan waqata mautihi lam ruhu law waqata mautihi lokacin da yakubu ya mutu kuna ina wa kaifa tansibuna ilayhi dan me kuke danganta zuwa gare shi ma la yaliqu bihi abinda bai dace da shi ba tilka mubtada wa isharatu ishara zuwa ibrahima da yakuba wa banihi ma da yayansu wa unnisa litani sahabarihi ba a ce haza ba saboda za a ce ummatu tilka ummatun wadancanan ka al'umma ne da ibrahimun da yakubu da isa ka kasa ƙarƙalar ayyuka ta shuɗewa to ta wuce la ma kasabat abinda ta yi kasabi ta aikata min al'amali na aiki aiki za a husa kayyarsa ya tabbata laha gare ta ladan abinda suka aikata ya tabbata gare su walakum alkhidabu lil yahudi ma kasabtum ko kuma yahudawa abinda kuka aikata irin abinda kuka aikata ya tabbata gare ku wala tus'aluna ba za a tambaye ku amma kanu ya'maluna abin da lokacin suna aikatawa ba dun kuma ya zamani da su ba kama la yus'aluna kamar yanda ba a tambayan su an amalikum aikin ku wa jumlatu ta'kidun lima qablaha da yace wala tus'aluna amma kanu ya'malun wa qalu kunu hudan yahudu addinin su shine Yahudawa za ku daidaitu wato duk wanda yake kan addinin ba Yahuda yana kan tabarki madaidaici Nasara ma suka ce duk wanda yake kan nasaranci yana kan addini madaidaici Allah subhanahu wataala yana cewa shine ke ba da labarin sun ce kunu hudan Yahudawa kenan ta tadu au nasara ko nasara su kunu nasara ta tadu ba wai a'a yahudu suna ce ku zama ba yahude ko ba nasare ba ne ko ba nasare yana ce ka zama ba nasare ko ba yahude kowa yana kare kansa ne ku zama ba yahude kadai ne za ka man shi da yi ba nasare ce ka zama ba nasare ne kadai audin nan ba wai na zabi ba ne littafsili don rarrabawa ne wa ƙa'ilul yahudi wa ƙa'ilul awwal zuwa cewa kunu hudan yahudul madinati wasani na biyu au nasara ta ta duhu nasara na jarana ne kullahum ka ce masu ya rasulallah ballat tabi'u millata ibrahima hanifa mu ba mu da yahudanci ba mu da nasaranci za mu bi addinin annabi ibrahim hanifan halin min ibrahima ma ilan wanda ya karkata gabarin addini kulli hadukanta ila addini alqayyim zuwa addini wanda yake madaidaici annabi ibrahim وما كان بكسن شيء من المشركين شيء مشركين ما
قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويسوع وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق ولا نجد
na'am duk inda aka faɗi annabi ibrahim aka danganta shi da shirka sai allah ya kore masa shirka ya ce maka na minan shirki na ƙolo khidabun lil mu'minina ku mu'minan al'umma annabi ga abinda allah yake horon ku ku ce amanna billahi mun ba da gaskiya da allah wa ma unzila ilaina da abinda aka saukar mu annabinmu min alqur'ani na alqur'ani وما أنزل على إبراهيم لأبلنا أكسوكر مع النبي إبراهيم من الصحوب لقل تبيق داقوما وإسماعيل لإسماعيل لإسياق ليعقوب والأسباب لأولاده ليحيى يعقوب مبارك السيا وما أوتي موسى abinda ka an bai annabi Musa na at-Taura wa Isa mun ba da gaskiya abinda aka ba wa Isa na Injila wa ma otiyar nabiyuna da amin da aka ba annabawa min rabbim daga ubangijinsu min alkutubi daga littafai wal ayati da ayoyi mu matsayin mu kenan al'umma annabi mu'minai saboda haka la nufarriqu baina ahadin minhum ba mu rabe tsakanin ɗaya daga cikin su kamar yadda kuka yi banu min bibalin mu ba da gaskiya da sashi wa nakuru bibalin mu kafirce mu sashi kamar yadda yahudu da nasara suke sun kafir yahudu sun kafirce ma nasara nasara sun kafirce ma yahudawa mu kan duk mun ba da gaskiya da dukkan annabawa da dukkan littafan da Allah ya kawo bai annabawa wa nanu lakum muslimuna mu masu miƙa wuya ne da gare shi ka gaya ku gaya ma yahudawa wannan fa yan amanu ayil yahudu wan nasara idan yahudu da nasara suka ba da gaskiya misali ma amantu misalin abin da kuka bada gaskiya na annaba wannan da littafan duka ba su kebe wasu sun ce waɗannan ba za mu imani da su mutum in sun yi haka faƙaɗe da da sun shari'a sun dawo kan hanya wa in tawallau idan sun juya anal imani gabarin ban gaskiya bihi da shi fa inna ma kun fi shiqaq Allah ce iyaka suna cikin sabani ma'akum tare da ku fa sai kafikahumullah da sannu Allah zai isan maka sharrinsu ya Muhammad zai isan maka shiƙaƙahun sabawansu wa kuwa samihu shi Allah shi ne mai ji da aka walihin ga maganganunsu al'alimu masani bi a hawalihim da halayensu
ولا تذروا عنهم قل تهاجون لا تسالي وهو ربنا ربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولا له رسول أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ولسوة كانوا هودا ونصارين قل أنتم أعلم أم الله ومن أرسله من كتب شهادة إنه من الله ومن أرسل أما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم
Allah makarkaba Allah ya isan masa waɗannan Yahudawa da kisan bani Quraizata da Quraiz bani da wanda Azar bi zata alaihim Allah ce shi dai Annabi Ibrahim subhanallah irinin Allah ne mazdarun mu'akkidun li amanna sabaqahu sibghatan wa nasbuhu bi fi'l muqaddar ay sabaqana Allah wal muradu abin nabi bihi da shi dinuhu addininsa Allah fataran nasa wanda ya halicci mutane a kansa bi zuhuri asarihi ala sahibihi kasabgi bi sawm bayyanan gurabunsa akan ma'abocinsa kamar rini ne a cikin wato a cikin tufafi duk sanda aka ce an dauki farin tufa an sa an rina ya zama baki ya za a yi amai da shi fari idan farin ya koma baki ya za a yi amai da shi to haka Allah ya ce haka imani yake Allah ya rina Ibrahimu akan imani da irin mutanen Ibrahimu saboda haka ba mai kanka da wannan shine shi yasa ake aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullu mawludun yuladu ala fitrati al-islami fa abawahu yuhawidanihi aw yunasranihi aw yumajjisanihi kama tunjidun lahimatul bahimata hal tadruna fiha min jada'a ya ce duk ɗan da aka haifa akan haife shi ne akan halittar musulunci sai dai iyayensa su mai da shi ba yahude ko ba nasare ko ba ba majusi kamar yadda dabba take haihuwan dabba kun taba sanin wani dabba ba wani gaba ba irin na dabban ba to ma'ana idan Allah ya so ka sai ya yi ka gidan mai suna Muhammadu ko Ahmadu ko Sulaimanu in an haife ka sunanka musulmi duk cikin mun nan waye zanen da ya musulunta ya waye gari ne ya ganshi musulmi saboda halittar da aka yi an yi shi a gidan musulmi aka sa maka suna mai kyau Musa Ahmadu Sulaimanu Ayyuba aka zo aka yi maka suna duk irin na musulunci idan allah bai so shi ba sai kai shi gidan joseph ko akonko ko mati ko lucas to ka gane in ya sauka can bai san ma mai musulunci ba can an rina shi da kafirci da kafircin zai taso mu an rina da musulunci da musulunci zai an zamu taso to haka ne ubangiji ya ce duk ɗan da ya zo duniya a wajen Allah ya zo da sunan musulmi ne in ya ci sa'a ya sauka gidan musulmi ya zama Muhammadu ko Ahmadu ko Musa idan bai ci sa'a bai sauka gidan ba majushe to ba ma a kwankwa za a sa masa ba mutuwa ya sa masa mutuwa ko damina to haka ne na wa nanu lahu abidul mu masu ibada ne gare shi qala al yahud lil muslimina yahudawa suka ce musulmi sai aka koma ga gori kuma nanu ahlul kitabil awwal mu ne ahlul kitabi na farko wa qiblatuna qiblan mu na qudus akadamu yafi dadewa ولم تكن الأنبياء من العرب سنة النباوة باس أجل العرباوة ولو كان محمد نبيا da annai muhammadu annabi ne lana zalabina minna da ya sauka wajenmu to an ga muku annabi ba jikan annabi ibrahim bari duk yawancin annabawa daga isiyaka ne isiyaka zuwa yaƙubu yaƙubu ya haifi isu da rumu na aka samu yawancin annabawa shi kuma isma'ilu shine kakan annabi muhammadu sai aka tara mai isiyaka dukkan annabawa aka ba isma'ilu annabi guda ɗaya tilo wanda fi kowanne gaba ɗaya dukkansu to waya ganinsu tun da addininsu da littafin a taura ya fi daɗewa sannan ƙiblan ƙudus ya fi daɗewa sannan annabawa mafi yawa daga cikinsu ne saboda haka inda za a yi annabawa dole ne a kawo gidanmu annabi ya zama annabi na Allah ya ce qul lahum kace masu atuhajjuna na fillah yanzu kai mana husuma a cikin lamarin Allah an istafa nabiyyan min al-arab dunya da bi annabi daga larabawa shi Allah nan ba huwa rabbuna wa rabbukum shine ubangijinmu wanda kuke gani yanzu muka zo wa rabbukum da ubangijinku da ku kuka dade din falahu an yasafi min ibadihi ma sha ashe ba abin da zai hana ya zabi abin da yake so da bayansa walana amaluna sannan ayyukan mu namu ne nujaza biha za a saka mana da ita duk wanda yake alkhairi alkhairin zai koma kansa ne wanda ya sharri sharri zai koma kanshi ne to ina ruwan ku mu mun yi alkhairi alkhairin zai koma kanmu ko kuma mun yanko aka zai ku je can ku ji da shi walakum a'malukum aikin ku naku ne zauna za a saka maku biha da ita fala yabudu an yakuna fi a'malina ma nastahiqu bihi al-ikram ashe bai nisanta a hankali a ce mun yi wani aiki wanda za mu cancanci a girmama mu da shi ba wana nulahu mukhlisun sannan mu addinin mu masu tsarkake addini ne ga Allah wal amala da aiki dun ku bayan ku tunda haka ne bananu aula mu muka dacewa da istiba da ikhlasin nan shine addini annabi ce khalis min amalika yakfika qalilu kai ikhlasi a cikin aikin ka kankani ya ishe ka kai raka'a biyu da ikhlasi yayi kai raka'a goma ba ikhlasi kai sadakan naira biyar da ihlasi ya yi kai na dubu don aji to shi ne mu ne muke ce musu a to ai aikin mu namu ne mu na kuma na ne mu aikin mu akwai ihlasi a ciki aikin ku ko ba ihlasi to ashe mu muka fi cancanta da dace ashe sa wata rana wani bai hude ya gama da sai na abakar ya ce ina mamaki mu su wai in sun je wajen bautansu sukan ji zuciyarsu ya nasu sukan tara hankali wuri daya su ji addini na kama su yana shiga jikinsu amma ku musulmi ku sai mu ji kullum kuna maganan wasu wati har raukanwa yana samun ku a cikin zuciya me yasa haka inda addinin ku na gaskiya ne ai ba za ku samu irin wannan ba sai sai na maka da ce masa a zauna ka ji misali zan baka guda daya gida ne aka gina da aka yi gidan sai aka yi daki guda biyu ɗakin nan guda biyu guda ɗaya aka kyara shi aka sa gilar duk alatun duniya an sa masa da aka sa kwaɗo aka kulle amma ba ko sisi a ciki sai aka samu wani ɗaki kuma aka gina da ciyawa da dai ga yanan dai ba kyau amma aka ɗauko gwalagwalai aka ɓoye a ciki to ɓarawo ya san sirrin gidan in ya shigo wani ɗaki zai je zai je ɗakin nan mai kyau ne ai ya san ɗakin banza ne ba komi a ciki wannan ɗakin da aka bashi bashaka bashakan nan nan zai je don nan ne kayan sata ya ce haka ne ya ce to ai mu musulmai da kuke ganin zuciyarmu akwai alhairi ne shaidan ne kuma ɓarawo in ya zo wajenmu zai je shi sa kaga aikinmu kullum yau in ka shiga sallah shaidan ya ce to na kaza to na kaza ba ka dai tuna komai sai ka shiga sallah har ya sa ka raukanuwa Allah ya ce in ya sa ka raukanuwa ma na fi so haka in kai raukanuwa ka gyara ya fi sallan da kai saba'in ba raukanuwa don ya yi so ya maka tsiya na gyara sai aka ce salatu sahwin jibirar khairun mini sab'ina la sahwa ya man dabi sallan da kai ka raukanuwa ka gyara ya fi sallan da kai ba raukanuwa so saba'in li'anna hatir gamu li shaydani wa turtala bi haril rahman don tana turmuza hancin shaydan sadaka duk mumini in ya tashi abubuwa wasu wasi ne tunane ne za ka yi sadaka shi ne ce anya ka yi duka da bari sai gobe da sauransu to shi ne musulmi ka ce ai mu abin da ya sa shi ya dame mu mu muna da ikilasi ko ko ya san ba komai ba komai ce dan ai bai da aiki a gidan ya sai dai ce barka da aiki ai zuwa yake ce barka ku da aiki a ci gaba yayi daidai a ina yake da aiki a masallaci ba nan ne kuke da da Allah ba to anan ne yace nanu lahum mukhlisuna wal hamzatu lil inkari da da yake ce atuhajuna wal jumalu salatu ahwalu an bal ayaquluna bil ya'i wa ta'i sun suna cewa inna ibrahima wa isma'ila wa ishaq wa yaqub wa lasbadi kunu hudan wa zara kanu hudan wa zara suna cewa annabi ibrahim da isma'ila da ishaq da yaqub da jikoki duk sun zama yahudawa au nasara sun zama nasara yau wannan magana yana da ban mamaki shi ibrahima ai sai da yabar duniya aka kawo attaura sai da attaura ya zo aka fara yahudanci balle annabi isa sai da yabar duniya aka kawo annabi isa aka ba shi linjina aka fara nasaranci to ta ina ibrahim ya zama bai hudu ta ina ya zama ba nasari shi kakansu ne duka dan lafi suna cewa ibrahim da isma'il da duk waɗannan lokacinsu ba a yi nasaranci ba ba a yi yahudanci ba wallahun ka ce masu a antum a alamu ko da kuke cewa waɗannan annabawan dukkansu yahudawa ne a bakin yahudawa ko da kuke cewa nasara ne a bakin nasara a antum alam shin ku kuka fi Allah sani amillah ai Allahu alam wa qad barra Allah ya kubatar minhuma daga cikin su Ibrahim bi qawlihi ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima Ibrahim bai taba yahudanci ba bai ma santa ba bai taba nasaranci ba wal mazkuruna waɗanda aka ambata da Ibrahim da Ishaq da Yaquba da Isma'il din nan taba'un lahu sun bi shi wa man azlamu shin wai ma waye fi zalunci mimman ka ta mashahadatan inna Allah daga wanda ya san shaida ya boye ka'inatan mai kasancewa min Allah daga Allah ai la ahada ba mutun daya azlamu da bi zalunci wa humul yahudu sune yahudawa katamu shahadatan ko shaidan annabi a cikin attaura ga yi hanifiyar da hanifiyanci wa Allahu Allah bai zama bi gabilin mai raukana ba wa mallahu bi gabilin an ba ta amaluna gabanin abin da kuke aikatawa don an ce sun annabi sallallahu alaihi wasallama in ya tambaye sai su ce ciban annabi ibrahim kaza kaza ne Allah ya ce ku ne azzalimai da kuka san annabi ibrahim kuka boye ciban su
وإن كنتم من الناس فأمرهم أن يدركم التي كانوا عليها ولله المشرق والمغرب يهدي من يشاء ولا صراط مستقيم وكذلك خلقكم وتوفيتكم شهداء ألم تكن رسول لكم شهيدا وقد أذنت لك تسكت لها إذا بنادى من يتبع رسولك ومن يكذب على عقبيه وإن كان لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بما تدعون رحيم tilka ummatun Allah ya ce waɗancanan ka al'umma ne kad halatta shude su ibrahimu da isa ka sun tafiya su lama ka zama abinda ai ta yi ka ta yi tabbata la gare ta wala kuma ka sabtun abin sau kai kasabi ya tabbata gare ku wala tusaluna ba a tambayan ku amma kanu ga abin da zo kasance ya amalu suna aikatawa sai ya kula sufaha'u da sannu jahilai za su ce minan nasi daga yahudu da nazara wa minan mushrikina ma wallahum ayyu shay wani abu ne sarrafa annabi sallallahu alaihi wasallam almu'minina ya juyar da annabi sallallahu alaihi wasallam mu'minai an qiblati mullati kanu alaiha ga alqiblan da suka kasance alaiha akanta alastiqbaliha fi salati وهي بيت المقدس شين بيت المقدس والاتيان بالسين الدالة على الاستقبال من الإخبار بالغيث لوكتين منزا الله يي هجرة يقوم مدينة الله يا هوليشي إن زي صلى يفسكنci Qudus saboda neman taro hankalin Yahudu don akwai a littafin su annabin karshen zamani in ya zo Madina a farko zai fara fuskantar iblan Qudus daga baya zai juya can to abinda duk aka rubuta a littafin attaura da nijila annabi ya zo sai ya yi shi don a gaggata shi to da ya zo sai yana fuskantar ƙudusin yana sallah don hankalin yahudu da gano cewa shi ne annabi to shi kuma annabi a nasa ya fi son a ce ya fuskanci gabas ne wato ya fuskanci ka'aba don a nan ne zai jawo hankalin larabawa su dawo addininsa to sai allah yana ba shi labari za mu juyar da kai nan gaba ka koma inda kake so don za a je gaba a inda kake so amma za ka sha magana da sannuwa waye za su ce wai me yasa ya juya ga kibalin da yake kanan da za a tambaye ka da kana yin sallah a kudus yanzu ka koma ka aba me yasa haka jahilai ne wai da gabas din da yamman da kudun da arewa na waye dun na Allah ne an gaya maka yana zaune a gaban ne ko yana da wani ayyan mako ya ce ka gaya masu in sun ce maka haka wallillahi almashriqu mahudan rana dai na Allah ne wal maghribu da wurin fadawa rana ayil jafat kulluha juhuhi duka na Allah ne fa yamuru yana horo bi tawajjihi da fuskanta ila ayi jihatin sha'a zuwa jihan duk da ya so la asirala alai kaga yanzu mun ce muna fuskantan Ka'aba ko shi ka'aban nan duk gaba daya bai fi girman ɗakin nan ba ka'aban gaba daya bai fi girman masallacin nan ba to ya an ce duk duniya su fuskance shi a zai a fuskance shi ko a'a jiha kawai nan kibla yake shi kenan a fuskance shi wanda mu da muke yammacin ka'aba sai mu fuskanci nan saboda ka'aba na nan amma ka san ai ba a saitin samu jama'a ko in kana ka'aban ne dole ka fuskanta shi ta ake da'ira a masallacin ka'aba saboda a fuskance shi wal zaman mu'ayinu ha isabatuha wa ghayruhu jihatuha shine masu rike suka ce wanda yake ka'aban dole ya fuskanci ka'aba amma wanda yake baya ka'aba jihan da ka'aba ne tana nan ne to shikenan bismillah idan kana gabacin duniya ne sai ka fuskanto yamma idan kana kudancin duniya ne sai ka fuskanci arewa in kana arewacin duniya ne sai ka fuskanci kudu haka Allah ya ajiye in kana madina yanzu sai ka ga ah ina rana ke sai ga da rana ya hudu sai ka ga rana a kuba sai ga kuma ana fuskantar kudu ka ce to kuma ya abun haka yake a garin ku kana ganin inda rana ya hudu na ne wurin sallah to kana zuwa madina sai ka ga rana zai hudu da safe ka fito sallah zai ga kuma a to mun koyi sallar nan daidai ga wanda bai sani ba shi ya sani a gare su gaba alhodon rana ne to yanzu ba nan ne ba arewa ne haka ya Allah subhanahu ta'ala ya ce karkace cewa sai gabas din ko yamman ko kudun ko arewa ko ina Allah yana nan la'atar duk inda ya ce a fuskanci nan shikenan ya dai man ya sha'u Allah yana son wanda ya so hidayata hu shiriyarsa yana shirye da wanda ya so shiriyarsa ila siradin zuwa ta barki mustaqimin madaidaici na addinin islam addinin musulunci ai wa minhum antum ku kuna daga cikin wanda ya shirye da ku dalla ala hada wa kadhalika hakanan kama hadainakum ilayhi kamar yadda muka shiryar da ku zuwa gare shi ja'alnakum ummatan wasadan muka sanya ku ya ummata muhammadin ya al'umma annai muhammadu al'umma zababbu adilai litakunu shuhada ala nasi don ku shaida akan mutane ranar kiyama wa yakunu rasulu manzo zai zamo alaikum wa yakunu rasulu manzo zai zamo shahidan mai shaida alaikum akan ku wannan daraja ne babba wanda Allah ya ba annabi al'umma annabi Muhammadu can baya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi yace wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan yakunu shuhada 'ala an-nasi wa yakunu rasula 'alaykum shahida Allah subhanahu wata'ala idan ya zo ranar kiyama kamun yayi hisabi farko alƙalamin ma da ya rubutu za a same shi alƙalami ina rubutun da nace kai kai yace yayi to allo an rubuta yace an rubuta lalle ya isa kai allo eh na abin da aka ce a rubuta maka eh yana nan a rubuce ka ba jibrilu ya kai ce na kai kai jibrilu ina sakon da nace ka kai ma annabawa nuhu a kira nuhu nuhu eh to yaya labari an kawo maka sako ka isar ma al'umman ka zai ce eh na isar amma ba sun kafurci sai Allah ya ce hal ayyutu hal ummatu hal balaga ilaykum nuhu ina al'umma nuhu nuhu ya isar da sako zai ce la ba mu gan shi ba ma ja ana min nazirin to anan ne mu al'umma annabi za mu samu daraja sai a zo da al'umma annabi muhammadu su shaida ma dukkan annabawa cewa sun isar da manzanci su isar cewa nuhu ya isar sai su ci mutanen nuhu su ce yau ga abin mamaki ba mu yi zamani da ku ba ba ku gan mu ba ya kuke ba da labari akan mu sai Allah ya ce ma al'umma annabi muhammadu to ku ku kare kanku ya kuke shaida akan mutanen da gani ba kun zo bayansa da ai an saukar mana da alqur'ani da kace la yatihi albadir min bayni yadayhi wala min halbi alqur'ani ya gaya mana hadda sura ka cokan inna arsalna nuha ila qaumihi an anzirka maka sai Allah jalla jalaluhu ya ce ya ummata muhammad ko ne adile kun cancanta ai shaida sai ce na'am to shine Allah ya ce kazalika ja'alnakum ummatan wasanan litakunu shuhada 'ala an-nasi ya kawo annabi muhammadu annabi kai ka kai sanar masu allah kai ka aiko mun jibrilu ya kawo mun littafi na isar masu sannan a fara hisabi nuhu ya ce kai na tsallake da kyar na na ai annahu balagakum na wa ma ja'alna ba mu sanya alqibla ta qibla allaka al'ana wadda kike kai yanzu na qudus allati kunta alaiha awwalan wanda kake kai da farko hiya al-ka'batu wa kana sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci ya tabbata gare shi yana sallah ilaiha yana kallon ka'aba lokacin da yake makka kafirai suna gunkin su shi yana kallon ka'abarsa falamma hajara da ya hijira ya koma madina umira bil istiqbal baitul muqaddas aka hore shi kan fuskanci baitul muqaddas yahudawa fa sallaye sallah sittatan wato wata shida ko sha bakwai sannan aka juya da shi manzalar zarzama da ya zo yana neman taro dukiyar yahudawa manzala yana ganin suna girman kai a muhammadu yana mu kuma yana tsalla kimla mu ga shi yana shekar ya muke to wannan abin ya damu annabi yana so ya tsalla ka'aba yana cewa ya allah ina wurin ka juyar da ni ga kimlan babana annabi ibrahim ga sai annabi yana ta roƙo din yana ta roƙo sai aka juya shi to shi ta an kaje mu ne za ga wani masallaci masu juru kibla ta yi an ce wannan ya faru ne da la'asar maki sallallahu alaihi wasallam an yi sallan azhar da shi da aka zo la'asar sai ce alhamdulillah Allah ya ce mu juya mu fuskanci Ka'aba to bayan an yi sallah da wani auren sai je masjid kibla ta yi su ba su da labari sai tarar da suna sallah suna duban Kudus zai ce wallahi yanzu ne sallah da annabi Muhammadu yanzu nan ya juya ya koma kaba sai suka juya to shi da ake tumshi masu yi kibla ne ayoyin da aka daga bisa mai ba da zai ne to haka ne cewa to wannan ba aibi ba ne ne saboda haka ba mu yi haka ba illa ne na alama sai dai mu sani ilma zuhurin sani na sarari man yattabi rasula wa zai bi manzo bai yusaddiqu ya gargaga shi don duk wanda yake da shakka zai ce ah to ya lamarin haka yake yahudawa da munafikan yahudawa suna cewa to ai ga irin ta nan yana ma shakka da suna cewa yana zagin mu yana fuskantar kiblan mu yanzu kuma Allah ya juya shi suna ce a to ka gani bai ma tabbatar da abin da ke ciki ba yana shakka munafikai kuma zai ce in abin nan ba gaskiya yau a ce nan gobe a ce nan Allah ya ce to nayi ne don an gawa zai gaskata annabi imani dai duk abin da annabi ya ce Allah ya ce kawai ka bi min manyan kalibu daga wanda zai juya ala akiban kibisa duddugen sa ayyab jo ila al-kufr wanda zai koma kafirci shakkan fi dini dan shakka a cikin addini wa zannan da zato anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi hiya fi hayrati wai annabi yana cikin dimuwa min amrihi daga lamarin sa haka din ko ya faru wa kadar radda li zalika jama'atun jama'a da yawa sun yi sun yi ridda saboda wannan faruwar suka ce abin ba gaskiya yau nan yau gobe suka yi ridda Allah ce to dama na san ba ku tare da mu wa in muhabbabatu anja wa in muhabbabatu min as-sakinati wa ma ma'zur wa innaha haqiqa juyawa zuwa ka'aba din nan kanat ay tawliyatu ilayha juyawa zuwa ka'aba la kabiratan abu ne mai kunci alal nasi bisa mutane illa alallazina hadallah sai dai ga waɗanda Allah ya shirye da su minhu daga cikin su wama kana Allahu liyuliya imanakum to da aya ta zauka cewa a a kar ku damu haka Allah ya so sai kuma suka ce to yanzu wanda suka mutu suna fuskantar Qudus yanzu kuma an koma Ka'aba ai ba su da lada kenan sai Allah ya ce a a ma kana Allahu liyuliya imanakum ai tan din umurni na ne wannan ma umurni na ne saboda haka sallan da aka yi a baitul muqaddas suna da sakamako akai na bal yusibukum alaihi zai saka musu akan sa na li anna sababa nuzuliha sababin saukan wannan ma kana Allahu li imanakum as-su'alu tambaya ne akai wa annabi mene hukuncin wanda suka mutu kamin a juya zuwa Ka'aba da ana kudus ne in ma dai sun samu lada ko kuma ba su lada Allah ya ce a'a ai ba a tozartawa an karba inna Allah bin nasi la rahubur rahim Allah mai tsananin tausayi ne mai rama ga mutane mu'minai bi adam ila a'malihim a cikin rashin tozarta ayyukansu warafatu ra'afa da rahama abu ne daya amma ra'afatu ya fi tsanani mai tsananin tausayi wa qaddimal ablagu lilfasila maimakon a ce inna allaha rahimu rahobin sai aka ce inna allaha la rahofu wallahi mai tsananin rahama ne rahimu ko mai rahama
وإما الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم ومنعهم الغافلون عما يعملون وليلة الذين أوتوا الكتاب وكل آية مثلوا قبلتك وما أنت تابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولمن توالى أراهم بعد الذي جاءك من إيمانك إنك يضل إنك يضل الظالمين
wannan an gaya ma annabi abin da zai faru kamin ashe ya juya ya fuskanci ka'aba to yanzu za a bashi dama ya fuskanci ka'aba duk sanda zai sallah sai dinga duban sama ko Allah ya yi wahayi yanzu ta ina za mu yi ne to Allah ya ce kannara ta kallubu waje ka ya rasulullahi mun ga jujjuyawan fuskan ka fi jihati sama'i a jihar sama mutaɗalli'an kana neman neman tsinkaya ilal wahayi zuwa wahayi wa mutashawwifan lil amri kana mai sauraron horo باستقبال الكعبة فسكن قبلة وكان يود ذلك يا زمو النبي ينا قولن هكا لأنها قبلة إبراهيم لأن كعبة إتجي قبلة النبي إبراهيم ولأنها كما دليلي فسكن شكعبة زي زمو أدعى إلى إسلام العرب زي جاو هنك للعربة dama laraba suna takama da annabi ibrahim kakansu ne ka'aba ma na kakansu ne ya gina to yanzu idan annabi ya koma ka'aba za su fi karkato da hankalin su su musulunta sai Allah ya ce falan walliyannaka abinda kake nema za mu yi maka da sannu za mu juyar da kai kiblatan tarbaha kiblan da kai da da to hibba amma ni a wajen Allah ne duk ɗaya ne ai amma abin da kake so ne ma ina so da yanzu za mu ji yadda kai gibla farlaha da kake yadda da ita ba wai bai yadda da wancan ba ya yadda da wancan ne amma walli wajhaka da kuma shi salati shi masjidil harami inda masallaci ya mai kabatu ba shi ma kun سلام للأمة الأمة محمد فولوا منكم فسكن فسكن بسنة لكن صلى شطره جعن لك أبايك وإن الذين أوتوا الكتاب حقيقة وأن أكبر الكتاب إن كي ونم ليعلمون ذات سم أنه أي التولي إلى الكعبة جويا وذوها كعبة الحق قسياني الثابت تبتنش من ربهم لك أبيجنسو don wannan limafi kutubihim saboda abin da ke cikin littafin su min na'atin nabi sallallahu alaihi wasallam na siban annabi min annahu ita muhammadu ilaiha na cewa za a juyar da shi daga baya in ya zo madina zai fuskanci kudu daga baya za a fuskantar da shi ka'aba yana nan a rubuce a littafin su wa mallahu bi gafilin Allah baya rafkana amma ta'amaluna ga abin da kuke aikatawa ayyuhal mu'minuna ya ku mu'minai min imtisali amrihi na bin horon Allah wa bil ya'i da yayi amma ya amaluna ay yahudu abin da yahudu suke aikatawa min inkari amril qiblati na musun al'amarin qibla wala illa muqassim Allah ya ce ma annabi ka kwantar da hankali ya rasulullah waɗannan mutane wal in ataita allazina utul kitab wallahi da zaka zo ma waɗanda aka ba su littafi innal yahudu bi kulli ayatin kowace aya za ka kawo ala sidika bisa gaskiyanka a cikin lamarin kibla cewa ka juya ne da umarnin Allah kowane irin aya za ka kawo musu mata bai wani kiblan cika ba za su bi kiblan ka ba yadda bai wani ina da sun jayayya to tun da ba za su bi naka ba wa ma an tafi ta biyin kiblatan kai ma ba za ka bi nasu don me tsanawan lidami fi islamiyim Allah ya yanke masa tunani a kwaɗayinsa a cikin musuluncinsu wanda maniyan su kuma in suna kwaɗayi cewa annabi zai koma yahudanci Allah ya ce a kowa ya rike nata kai ba za ka bi nasu ba su ba za su bi nasu ba amma ba alun bita bi kamar ba ma ku ba ba yahude ba zai bi wa nasare ba ba nasare ba zai bi yahudu ba shine Allah ya ce ma ba alun bita bi fil tamali sashi ba za su bi kiblan sashi ba ainihin yahudu kiblatan nasara wa bil akasi wala in tabata ahwaahum kaga waɗannan mutane yahudu da nasara son zuciyarsu yayin yawa wallahi in ka bi soyayyen zuciyarsu allati yad'unaka ilayha waɗanda suke kiran ka zuwa gare ta min ba'di ma ja'aka min al-ilmi bayan abin da ya zo maka na wahayi daga Allah in ka bi su innaka kai izan yayin nan in taba'atahum in ka musu fardan lamina zalimina wallahi kana cikin azzalimai kar kai zama ka zama azzalimai ga waɗannan duk daɗin bakin ku karbu da su Allah ya ce alladhina atainahum
ويقول الحجاج هو وجيافة الكليات أينما تكونوا يدركم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير sai Allah yana ba annabi labari cewa duk ba yahudin da ya ce bai san ka ba ƙarya yake yi ya san ka in dai bai hudu ya karanta a taura ya fahimci a taura ya san ka ƙarya yake yi haka nan manasari kar ka gaba su bi ka ba tsananin taurin kai ne da jayayya Allah ya ce allazina atainahumul kitaba kaga waɗanda muka ba su littafi ya arifuna hu sun san ai muhammadan anai muhammad kamar yadda suka san ƴaƴansu bina'atihi saboda sifan sa ne ya zama bi kutubin a cikin littafin su mutum ya ga dan ce bai san shi ba to wani daga cikin yahudu da ya musulunta ana ce mashi abdullahi ibn salam dai Allah ya faɗi wannan magana ce wallahi gaskiya ne laqad arabtuhu hina ra'aytuhu wallahi na gane annabi lokacin da na gan shi kama a arifu ibni kamar yadda na san dana kai bari ma wa ma'arifati li muhammadin ashad sani na da na yi na ɗana ya fi na annabi muhammadu ya fi ganewa na ya fi ganewa na ɗana domin shi ɗan an ce naka ne ban sani ba kila matan ta haice ne uwan ban san an dai haifa a gidana amma annabi muhammadu wallahi duk da na kai shi da siffan shi da garin da za a da kawai ina ba abin da ya rage saboda haka sanin shi ya fi sanin ɗana da allah yake cewa sun san shi kamar yadda suka san 'ya'yansu sai abdullahi sai ce fiye ma da 'ya'yanmu wa inna fariqan allah ce wasu yanki ne daga cikinsu la yaktumun alhaqa su ne masu ɓoye gaskiya na atahu sifan annabi وهم يعلمون سوسن هذا الذي أنت عليه الحق أبن دك كي كيدن نجيا كائنا mai kasancewa min rabbika daga ubangijinka don haka fala takunan na karka kasance min almusarina daga cikin masu shakka fi a cikin samin hadan nau'i daga wannan nau'i wa huwa ablagu min la tamtar ba ce karka yi karka yi kokan doma la takun min almusarina wani kullum wajhatun huwa muwalliha Allah ya ce kowace al'umma akwai mafuskanta da Allah ya ga dama ya ce su fuskanta wajhatun fi salatihi wa fi qira'atin muwallaha inda aka fuskantar da ita to saboda haka fastabiqul khairat ku yi rigirgen alkhairi badiru ila ta'ati wa qamuliha ku gaggawa zuwa bin Allah da umarnin manzon Allah waka buliya da karban umarnin Allah da manzon Allah aina ma ta kunu ya ci hukumun Allah jami'a ku sani duk inda kuke Allah zai zo da ku ranar kiyama ya ji kun zai tara ku fa ya zai kun ya saka maku bi amalikun da aikin ku inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa dukan komai
ومن أجل أن تقول يذهب عن القرآن والسجود وإنه للحق من ربك وما له لباطل عما تعملون ومن من ومن ومن أهل أرجع وجزاك شطر المسجد الحرام وإذ أمنتم فأرجو أيكم شطره ليكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فخشوهم وخشوني ويؤتوني مكانكم ولعلكم تعتدون.
ومن حيث أريت عندك بدل سفر دون تفيا فولك جويد وجهك فسكا كشطر المسجد الحرام جهنم مسلاتي من الفرمائي وإنه فسكا كعب النل للحق والله كسكياني من ربك لك وبنجيجنك وما الله ألا بذنب بغافل من بري أما تعملون كأبن كجائك تابا bittaye wal ya'i takaddama misluhu amma mai tashi ne lid bayani tasawi hukumin safar wa gairi kaga an ce ku fuskanci ka'aba a can baya ba a faɗi halin tafiya ba to a wannan ayan ya nuna cewa ko da tafiya kai a halin tafiya bai kasai kana gida ba sai ka dubi inda gaba sai ki sannan kai sallah wa min haythu anata duk inda ka fita fa walli ka juyar da waje ka fuskanka shatar al-masjid al-haram amma waisu ma kuntum duk inda kuke fa wallu wujuhakum ku juye da fuskan ku shatarahu inda ka'aba yake li Allah ya kuna lin nasi alaikum hujjatun kar jayayya ya zama ga mutane yahudu da mushrikai akan ku ay mujadalatun fit tawalli a cikin juyawa ila ghairihi zuwa wurin sa ay litantafi mujadalatun dan jayayyan su ga koru da kun gare ku fi na fadin yahudawa ya ji haɗu dinana wa ya tabi walatana abinda yahudu ke nan bisa cewa yau ga abin mamaki yana musun addinin mu yana bin kiblan mu lokacin da annabi yake fuskantar kudus kenan da faɗin mushrikai yadda i millata ibrahima wa yuqalibu qiblatahu wannan yana da awan shi addinin ibrahim yake ya kuma saba ma kibla illa alladhina zalamu sai waɗanda suka yi zalunci minhum daga cikin su bil inadi da jayayya فإنهم سو يقولون سنة شوا ما تهون إليها إلا ميلا إلى دين آبائه su yahudun suka ce ai abin da yasa ya juya ya karkata ne zuwa addinin iyayensa kaman ba addinin gaskiya bane kawai sun dinin iyayensa yake wal istisna'u muttasilun wal ma'ana la yakunu li ahadin kalam kar a bar wani kafa ga wani mutum daya illa kalamu haula'i sai zancen waɗannan mutanen masu cewa ya koma ne don begin iyayensa to Allah ya ce duk rabu da su zubar da su fala ta hashauku karka ji tsoronsu wa takhafu jidalahum karka ji tsoron jayayyar su fita walli a cikin juyawa ilaiha zuwa gare ta wani ka ji tsoro na bi mutisali amri da bin al'amari na wali utimma ni'mati alaikum admu alali Allah dan in cika ni'ima na akan ku bil hidayati da shari'a ila ma'alim dinikum zuwa alamomin addinin ku wala'allakun hakika ko ta ta nuna kwa shari'a ilal haƙi zuwa gaskiya alhamdulillah ya rabbi alamin bai saka da alheri akar masallah wanda yana tambaya ne wai ya halarta mata sun da fita sallar dare zuwa masallaci wa ya sa su na barin lamma a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zamanin kirki zamanin zaman lafiya zamanin imani suna zuwa sai na umaru zamanin adalci zamanin inda baka yi ba a take ka ya ce da annabi ya kawo yau da ya hana mata zuwa masallaci tun a wancan lokacin da ya hana zuwa mata zuwa masallaci sai na umaru mai kiyaye shari'a ne sai samu matansa mai yawan ibada kullum tana zuwa masallaci na ce ki bari ta ce kai a zamanin annabi muna yi ba wanda ya hana mu sai kai ne za ka hana mu ya ce eh eh duniya ta lalace ne ki bari ya ce ta ce abin da nake yi zamanin annabi ba kai saka hana ne ya ce za ki bari wurin nan sai wani dabara bayan ya kwana a ɗakin da da asuba sai ya riga ta fita amma sai shiga dubu da ɗaya zo za ka wace shafke tana wayo jama'a kuce ne gato wayo jama'a wayo jama'a wayo da ya sake ta ta ruga da gudu ta yi sai da ya dawo masallaci da ce koyo washe gari ba za ki masallacin mai da ce ba za je ba aka kara kwana ke wani irin masallacin wallahi wani abu ne ya faru har ta an jin kunyan gaya maka Allah ya so ni na ka ji mummunan magana wani ƙato da ya rike ni da ƙyan na kunci ce na gaya miki zamani ya lalace to inda irin su na umar da annabi zai ce alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'i ar-rashidin al-mahdin azdu alaiha sai da tuna aisha da manzo Allah yake cewa ku karbe rabin ilimi daga wannan ijjan mata na tana cewa da annabi ya kawo yau da ya hana mata fita masallaci ina yake da yanzu ina muke da yanzu zamanin lalacewa zamanin shirme zamanin shegantaka da sauransu ai Allah ya ce wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarruja wa ya ce ta ce sallah dakin farillan ma an ce ta ya dakin ta me ya kai ta kuma zuwa sunna farillan ma dakin ta aka ce ta yi ko to kuma wai da daddare da tsakan dare lokacin da shedan da shedaniya ga duhu Allah ya rufe wajen annan laila da basa a ce ka san wannan sharri ne saboda haka karka yadda karka yadda ba wani dalilin da zaka ce ka bar mata ta je na fila a gida ta yi a ɗakinta me yasa ba ta fito farilla ba ta ji ne ma in waye ce ma ta yi dole ne manzo Allah ne aka ce min al-layli fa tahajjan nafilatan laka a sai an yi masu karkamu gamu wace kai ta ji dole ne aka ga mu man gama ramalana ne annabi ce imanan waji saban gobe da kuma ta kaddam min zambi ka fito ai tarawih in ma kana da iyalai ka gaba za su je masallacin tarawih ma ba dora maka ba tara su a gida kai musu sallan yafi to da tsakan dare karfe biyu karfe biyu a fita a cikin duhu da lullubin karya wannan shekantaka ne a cikin addini bai kamata ba duk wani shirme da mutum zai kama ka ya kama maka nasi zamanin sahabbai dai lokacin kirki kenan waye haka waye haka saboda haka bai dace ba akan wakan lau wanda wai na tambaya ne wai akwai wani wasu nafi da ake yi jima'an karshe na azumin watan ramadana
to ko kullum ranar nafila ne ai eh an kaji waɗannan masu sirri ne da labanuna suka faɗa amma dai kullum ai nafila haka ce kullum ai nafila akwai nafiloli na falala da yawa akwai nafiloli irin su salatu tasbih akwai nafiloli na sallan gafara ma iyaye da sauransu ba a keɓance kowanne ba kowanne ka yi shi kenan amma ni dai ban ga cewa ga wani keɓantacce wanda dole ya kamata a yi a ƙarfin ma ƙashe.
Akwai wakalla wani yana tambaya ne wai yana wani akida ne to da shi akidan sai mahaifin sai ya ce mushi in bai bar wannan akidan ba zai tsine mushi ya dawo ya yi nashi a jayi ya yi ma a akidan mahaifin shi kuma shi alƙalma ce na shi ya ce ba ba mai kyau wani don haka shi ne ke son wani ya gaya musu wata to ban san abin da suke nufi da aƙida ba domin shi aƙida abu ne wanda zuciya ke musulmi ya ƙi sai dai fahimta duk musulmi Allah ɗaya ne in ka sama da waɗannan ka kafurta aƙidar musulmi kowane irin fahimta kake da shi Allah ɗaya ne in aka tashi a wannan to babu musulunci wannan aƙida ba wani wanda zai ce ina musulmi kana musulmi kowane irin fahimta kake bar aƙidan ka dawo aƙida da kowane aƙida kake da shi wanda ba nawa ko wannan shine fahimta daban fahimta daban ina ce a musuluncin annabi ɗaya aka kawo littafi ɗaya aka kawo ƙur'ani ɗaya aka kawo addinin guda ɗaya ne amma yanzu in ka zo wajen malamai zaka ji ya ce mazhaban maliki ya ce kaza shafi ya ce kaza abu hanifa ya ce kaza ahmad ibn hanbal ya ce kaza sahabbai ne ba sahabbai ba ne ba su ga annabi muhammadu ba ba su zauna da shi ba amma yanzu muna zai mu ce ai nan mu mazhaban malikanci muke ciki can sai a ce mazhaban hanifanci ba wai wani aƙida bane fahimtar maliku kowanne kuma da hujjan shi alqur'ani da hadisi fahimtar maliku kaza maliku ya fahimci in aka yi aure bai kai rubu'in dinari ba ba aure wani mazhaban ya fahimci abu hanifa ta ko sisi aka bare aure yayi kuma duk kowa yana da hujjan shi da sauransu sau aka a daina cewa aƙida bambancin fahimta ba bambancin bancin aƙida tun zamanin sahabbai ina ce sai na abakar lokacin da manzon Allah ya bar duniya farkon abin da aka fara bari kafirci bane ku kenan to ni ko fahimta na sun hana ne akuya sai na yaƙe su saboda Allah bai taɓa raba zakka da sallah ba kaga fahimta kenan suka bi nashi Qur'ani nan ba tara shi a farko sai na bakar a tara Qur'ani suka ce abinda annabi bai yi ba ni ba zan yi ba suka ce Allah ya gane to haka addinin yake tafiya fahimta na fahimci kaza na fahimci kaza na fahimci kaza duk waɗannan abubuwa nassi ne ko na hadisi ko na alqur'ani mm saboda ka in dai aqidar sa ba kafirci bane ba cewa Allah biyu bane ba kuma aqidan wanda a'a musulunci bai yadda da shi wanda akwai abin da musulunci ya yadda da shi bai yadda ka bata na gaba ba bai yadda ka aibata wani ba bai yadda ka ce wani ba musulmi bane ba yadda ka ce wani ba kaza ba in dai ba irin shi bane to la ta ta lima halu bi ma ajjal hali wannan abin nashi da yake zo kai in akwai sabon Allah karkai in ko ba sabon Allah bismillah ka shi amma dai aqida ka dai ne la ilaha illa muhammadur rasulullah
wani yana tambaya ne wai yaya hukuncin waɗanda za su daga masallaci a kusa da su sai su buɗe wani wuri kuma suna sallah kusa da masallaci a suna da liman a wurin kila ba su yarda da liman din bane musulmi a yi jam'i don a samu haɗin kai idan da masallaci a anguwanku limamin kuma kayyade da shi musulmi ne fahimtar ku ɗaya din yanzu abin da ke kawo don masallaci rashin fahimta mu ba mu fahimci irin waɗancan abin da suke yi ba kamar mu mun yarda da jihane mun yarda da ɗariƙu da sauransu ko muka ce shi kuma wancan yana gani a fahimtar shi allah kawai ya kamata a bi da ƙur'ani shi a fahimtar shi to shi ya fahimtar shi in wannan ne kowa ya je bi fahimtar shi kai ma ka bi fahimtar ka amma haka kawai a raba kan musulmi Allah bai yarda da mai Allah wannan na jin kai kai akan wannan wannan na jin kai kai nan kowa ya nashi Allah ya karba amin wanda yana tambaya ne wai ya halarta a naɗa limar ratibi wanda ba yi da mata
bai da kamala ne amma ba a ce ba sanar shi bai ba ana son liman ya zama mai kamala mai kamala kuma mutunci yana daga cikin wanda da ke da iyali ya kama kansa to amma in kuma yana da ilimi ya fi mai matan sai a sa shi ayi
alhamdulillah ya rabbil alamin
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسبحانك كما وسلم تقول السلام عليكم الحمد لله Allah ala Muhammadu ya rabbana akwai makulli wani ya yadda makullan babur ɗinsa ya zo ya tambaya a baki akwai akwai jaka na jiya a yakuna